أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wani wa Allah subhanahu wata'ala godiya wanda da ikon sai ba mu dama muka da wannan makaranta mai albarka domin gabatar da darasin addinin musulunci da aka saba a ci gaba da karatunmu na ihya usul ikmal bid'a na shi dan fodiyo yau muna cikin karatu a babi na 20 wanda yana yin bayani akan maganar haji a farkon babu yi magana kan sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin haji da kuma yadda ake aikin haji yanzu kuma karatun mu na yau zai magana akan bid'o'in da aka kirkiro aka sa a cikin aikin haji yace wa ma ma hadasa wannan nasu kaga abin da wannan so kirkiro shi fi hadal babu cikin wannan babi alladhi wa babul haji wanda shine babin haji min da bidai shi dani da bidai shi danci wa min zalika iya daga cikin su ta kabilu hadil azwadi bi tasawir tumbantan hajjin asibitin nan da ake tumbanta a dutsen da ake cewa san nonon na alafa ba ai wa nonon na alafa ai dubi ne ake tumbantan sa annabi sunnanta a tumbance to ba a yi kaman a ji muryar tsokan sautin tsokan ba a yi ba a yi wannan wannan bid'a ne ko biyatun makaruwatin kama kala balul ulama da wasu malama ko tsoron raya ma ba za a yi baki ba zai ba zai bayyana da wani abu ba kuma idan ya gagar tsotsuwa kamar sha'anin tsoron ka a danna mutum a yin yanzu mutane sun yawa to sai a taba shi da hannu a ce Allahu akbar sai a sa hannu a baki in haka ya gagara mutane sun yawa in kana da ka san a lokacin tawafi da ake yin wannan umman da to in ka zo ka sai ka tebin sa sai ka ce Allahu akbar sai ka sa hannunka a bakinka haka ake sai a waje hajjar aka waje dutse dutsen nan asalin safari ne amma yanzu sunan sama a larabci bakin dutse kuma fari ne asalinsa annabi adamu alayhi salamu shi ya zo da shi daga aljanna iya daga cikin abubuwan da annabi adamu ya zo da su daga aljanna akwai tsakowa guda biyu a hannunsa ɗaya shi ne dutsen nan annabi musa wanda ake jana wata da shi dutse da sandarsa ruwa ya bulbulo hanya goma sha biyu ana shan ruwa a cikin dutse ba a kafafe ba dutsen da za a ɗaukar sa ɗora shi kan wani abu a tafi da shi amma in ya buge shi sai ruwa dinga bulbula a cikin sa to wannan dutsen da wannan dutsen da ake da hajjul aswad din na maka ta koyon aljanna ne annabi adam ya sauko da lokacin da aka sauko da shi duniya daga aljanna lokacin da yau Allah abin da Allah ce kai to shikenan to sai zama na ɗaya dutsen dai shine zama na aka sa a dakin kaba ya zama hajjul aswad a lokacin ba a jimar hajjul aswad a lokacin nan duk wani mai lalura kai ko talauci ne ya yi kankan ya yi tsanani in mutum ya yi sha hudu ne roƙi Allah sai Allah ya yi talauci majinyaci ko ya kai je an kwantar sai an tara ana ɗauko shi ko akan dabba ko akan kalan nado a zo in an ɗaga hannun da aka goga akan dutsen kawai zai warke saboda asalin dutse ne na aljanna amma da kafirai sun gamu da amurbin lahai wani kafiri yana kan da amurbin lahai ya kirkiro dodo dodo da gazali a maka ya sa a ɗakin kama la ilaha wa la daga nan aka fara samun dodo a ɗakin kama to shi kenan amma shi ba balarabe ba ba amalike ana kira amalikawa ai sun ga larabawa masu da amalikawa da jurhamawa ai kafin larabawa su suna nan ma kusan ma ita kakan larabawa ma a cikin kabilar jurhama aka auro ta kaga wancan kabilar ta riga larabawa zuwa duk sun zo su a maka lokacin sun ba ba laraba ko a maka yau an gane ko yawwa abin da laraba maka ya zama garin su na dindindin saboda su yayan annabi suna ilimi shi kuma da shi aka wa maka amma lokacin a shi ba balarabe bai an fahimci wannan lokacin shi ba balarabe bai don balarabe mai mana mai rance da larabci shi kuma ba da larabci ke rance ba da ibrananci ke da shi ibrani shi kuma shi kuma da ibrani ibranawa sun riga turawa da larabawa yawa ibranawa sun riga to da ya zama shi wannan ba amalike a murmuru lahayi wanda ma'aikin Allah ya ce ya gan shi a wuta an farke shi an kiwa shi a wuta kamar yadda ake zuba kaza don ya sha azaba saboda shakkiyancin da ya yi na kirkiro dodo ya sa a ɗakin Allah har gashi kafin manzo Allah da ya zo sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo ya sa da dodon nan sun hayayyafa a bayan wani dodo wasu kabila su samu girma su samu ɗaukaka su ma su je su kai matsayin da za su kai dodon su kaba a ba su dama su kai waɗancan kabila su ma kasan larabawa daga ba kabila kabila ne su kai su ma su isa sun bada su ma su kai dodon su kafin annabi ya zo sai da aka kai dodo ɗari uku da sittin a kaba sallallahu alaihi wasallam to shi ne amurbin lahayin nan mai kirkiro wannan dodo da kirkiran dodannin nan da aka aka sa a wannan ɗaki inda wannan dutse yake to sai wannan warkewan Allah ya ɗauke kuma da yana da haske ba sai an kunna fitila ba shi yake haska masallacin kamar sola sai Allah ɗauke hasken sai dai an bar shi yanzu dai ana sumbantar sa amma wani kafir ya taba yaƙi da musulmi ya kwakwale shi a jiki ya fi ƙarfin musulmi ya kore su ya kwakwale wannan ya kwakwale dutsen ya kai shi garin su an ce raƙumi arba'in suka mutu a hanya tsora wannan eh idan ƙirjin sai buɗe ya mutu ya ɗauke ya sauƙe shi ya ce ku ya da shi ake ɗora wannan abu sai da ya kashe raƙumi arba'in kafin ya kai garin su ya ce aje dutsen ƙofar gidansa gare wa Allah mai da shi a can gari na wayewa gari na kawo ya da inda yake nan yake ya shi Allah sai Allah ya dai ya yi gaga lokacin sarki amra da suka je musu ɗakin ai gaga Allah ce wa arsala da tsayar na bazil ko domin bi ya fi min sijin haka ake dunga ya suka yake dunga ya fito koyo saboda haka Allah ya dace wa min zalika iya daga wancan nan ka wato abin da kirkira haka ya aka sa baya ciki wadda kaddin a sa kuma wato biyu ko na dama ko na hagu wal jama da tsora goshi ala zalikar hajji akan wannan dutsen kamar an yi sajjada wa huwa bid'atun magarad wannan bid'a ne abin karaje ba a dora goshi akai ba a dora kuma wato akai wa fi taqayyid ya zo cikin wani jarin ake da taqayyid wa an kara malikun an ce imamu na mali ya karanta warqul kaddin ya aje kundu kurki guda biyu wato kuma wato biyu waljaba da goshi alal hajar azwar akan wannan bakin dutse da wanda yake sunna annabi subban da ne ba dora kuma to akai ko goshi ba in albarka ake nema a yi da annabi ko wa min wa min zalika yana daga cikin abin da kirkira akai kuma a tamar su mutum ya je goga tumbinsa ko ya goga bayansa bijidar kabati da kago na ɗakin kaba au jidar masjidi ko kagon masallacin da ya kewaye ɗakin kaba yana ta yin haka bid'atun makaruhatun bid'a ne a jinkar hanci wa bi da kalil likwa ya zo a cikin littafin da kalil likwa tsayar da yan uwa daga bid'a yace kana ulama una malumin mu sun karanta a ta wasuha shafan shafa jiki ko tumbi bidal likabati da kagon kaba aw bidal masjid ko da kagon masallaci shi ake kira masallacin haraji ومن ذلك iya daga cikin abin da kirkira aka yi annabi ce ai ba at-talbiyatu ala sawti wahid idan ka yare sunan Allah bai kullu humul boy to bidani kowa shi kadan sai yake alamun Allah idan ka yare a koya maka kowa shi kadan da yake amma da ta laka shi kawai wani amma wai har za su yi maka bari labai ka lamu labai eh ya tara da to wannan bidani ka gani ko wato ala sawti wahid murya ɗaya suke ansawa wa huwa bid'atun wannan bid'a ne makaruwatun arabin karanti wani ma daga labari ya zo cikin littafin madahal yace wa inna ma yulabbi kullu wahidin kowa ya kan yi labbaika lamu labbaika lilamshi wa kaza ba a haɗu ba yawa wa amma istisalu amma take shi alafatun wahidin a murya ɗaya wa huwa bid'atun makaruhatun wannan bid'a ne wanda karanta ta ومن ذلك يا رجع أبو الكركرة أكا أكا فكا أشكي تكفيف الأماكن بالأدعية المقصوصة sai ban ji wasu wurare da addu'a ke bai a ce an je wuri kaza addu'a wance kaza za in an je wuri kaza kuma addu'a wance kaza za wannan ba a yadda da wannan ba kai da ba ma iya larabci kai ba to duk inda kaje wuri mai zaka ji Allah ka barka da ka baiwa ne naka naka tsere da mu kaza kai a dole ka tafi ba wurin da ka bara ka tana zo na karanta kaza an je ta kan ba bara ba wa huwa bid'atun wannan bid'a ne makaruwatun kuma abin karhanci wa fil madakal labari ya zo mana cikin littafin madakal wa qarfi la malikun yace lalle an da bai mana imamu na malik rahimahullahu Allah ya ji kaninka an kaulin da'ibi fadin mai dawafi imanan bika Allah ina dawafi ne don ba da gaskiya da kai wanda dikan biki ta bika da gaskata littafin ka yasa nake dawafi qala hadhihi bid'atu ki wannan bid'a ce wace ka fada ya Allah ya karba wurin da wannan wannan yawa walam ya hadu bai sa iyaka ba fi dalika fi dalika cikin wannan hadin wata iyaka ni kaulin na faɗa maka zunin ke bandace auda in ko ta addu'a ba faɗa ba abin da kake zo ka roƙa abin da kake roƙo ka ce Allah ya kare ka ko ya kare maka wanin ka daga abu kaza ya bai wanin ka abu kaza bas haka ake bal kai da haka ce ya da'u kowa ya addu'a jama'a ta sarrafa da abin da ya masa sauki wata rana Salman al-Amashi wani babban malami daga cikin malamin masu ruwayan littattafai ya zo ɗakin Kaba shekaru da ɗan zuwa ba sai ta da wani mutumi yana nan a wani a wajen multazimu wani guri ne a Kaba yana cewa ya Allah abinda nake tsammanin za ka yi Allah karkai ya Allah abun da nake tsammanin za ka yi Allah karka haka yake ta faɗa kamar abu ya Allah abun da nake tsammanin za ka yi karka ya Allah abun da nake tsammanin za ka yi karka yana da naji kamar wani gaji mai kwan karatu Allah abin da nake tsammanin za ka yi Allah karka Salman na mai kai idan da ya daga dawo wannan malai ce wani na dawo wannan karar abin da kake so ka ji Allah ka ban kaza Allah ka mun kaza da kowane yare ka iya kuma abin da ke so Allah ka tsere kaza ka rasa me dalilin wannan magana naka yace to kai din ware ne a cikin malamai yace ni ne Salman al-Amr shi yace a to kai matsayin ka aka yin gama amma ba dan kai ba wallahi ba zan faɗa ba sai babba to faɗa mu ban da yace ka ga ne yace yace mu goma sha biyu ko mu goma sha uku mu ne sarki ya bi dan Muawiya ya sa mu mu yi masa gadin kayan imamu Hussein ji kan manzon Allah lokacin da kuka yanki kayan wajen ne a can ƙasar Iraki nan kanan can zaka yi dimar da dangi da fada tun da mu ya umarni a yanko masa kayan yaje to mu muke gadin kayan ya dauki kayan ya je ai ka san da kayan ma saura da ya ji a jikin wata bijiya suka daure haka suka rata a jikin wata bijiya duk wanda da kuka zo suka yi wannan rata an ce ba mutumin da ba a kare kansa wata rana wanda ruwa da fara kare kansa zuwa alhaji annabi babu wanda ba ya fada ka ba ko ta ji wani ikon Allah gaba ɗayan su wannan maza eh to amma mu da aka yi kayan ka lokacin da aka yi kayan sai aji a gida ma da su wannan kayan ya rika cikin gidanka ta ga wani abu na karama sai ya sa wannan mutane su goma sha uku ki su je ko su sa ki su je bayan gari su gadin kayan sai ta sami a shigo da kayan cikin gari Najeriya. Ya ga da kayan aka kai inda za su gadi. Yace wallahi muna zaune muna gadin kayan. Muna zaune muna gadin kayan yace kawai sai muka ga yace sai ɗan uwana suka yi bacci da daddare da ni ko ban yi bacci ba ido na biyu. Yace sai na ji motsi daga sama kamar sarƙa kamar wani abu. Yace sai na ga ana sauko da kujera ana jejjerawa. Kujeri da kaman. Yace ban taukalla ido ba. sai na yaje ya sauko ya annabi adam yace sai na ga mutum mai kama kaza mai kama kaza ya sauko ya zauna aka yi sauko annabi nuhu yace sai na ga mutum mai kama kaza mai kama kaza ya sauko ya zo ya zauna aka je sauko annabi ibrahim yace sai na ga mutum mai kama kaza mai kama kaza ya sauko ya zo sai su duk daga sama take sauko yace sai na ga ya zo shi ma hau kujera yace ya zauna yace sai na ga mutum mai kama kaza kai sauko ya musa sai da gwada mutum mai kama kaza mai kama kaza ya sauko ya zauna su hudu annabi adamu annabi nuhu annabi ibrahim da annabi musa yace can sai na ga manzon Allah kuma yace shi ma ya sauko ya zauna a kan kujera sai aka je sai na ali ya sauko sai na ali ya sauko shi ma sai na ali ya zauna kan kujera sai aka je sauko na na fatima na na fatima ta sauko ta zo ta ta zo ta zauna aka yi ce na na fatima ta yi kuka sai na ali ya ce husaini to allah ne ya sa haka za ta same ka shi Allah ya ƙari kwanan mu ba ma nan aka yi masa haka amma in muna nan ba filin da aka maka a cikin maka kai shi sai na Ali ya faɗi haka ya ce sai manzon Allah kuma ya ce annabi Adamu annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa ku ce da abin da waɗannan mutane suka mun zan yi ƙarar su a gaban Allah abin da suka waɗana na kafa ku shaida yace ina ji yace ido na biyu ba bashi nake sannan sai manzon Allah ya ce mala'iku kuma mala'iku sun zako kuma duk yana kallon su kuma idon sa biyu manzon Allah ya ce kai mala'iku masu bacci da ku kashe mu yace ina ji sai na je kaji don kai na ya rasulullahi zana jama'a sai tsakanin na da ku amma ba kai mai ido biyu nace malaku su kashe ba na ce su kashe masu bacci gaba dai suka ɗauke wuta masu bacci sun mutu shi ne farka ya banzama ya bar fadar ya kawai ba inda da ne kama sai ya to ya zo ya ce to ya ce ni abin da nake da man Allah zai yi to Allah zai mana azaba akan wannan gadin tayi da muka yi na mummune jami'an tsaro. Ya ce, to shi da nake ja Allah abin da nake tsammanin Allah za ka yi Allah karka yi. Subhanallah. To wannan shi ne abin da Salman al'amashi yake yarwaisa daga wannan mutum. Yana ga a cikin littafai da dama daga cikin akwai nurul absar ma ya kawo zance mai tsawo a kan wannan abu. wara wannan bijilafi ya sabani da ma ya fa'aluhu ba'dul nas abin da wasu mutane suke aikatawa fi hada zamani a wannan lokaci min alama cewar su ya tajibuna ya tajibuna ma hu manazik alhajji sukan abuci wato ta suka harda wani littafi da ake sa manazik alhajji kila ba kun taba ganin da ko akwai littafin suka wallafa a shi tsohon littafin ne yanzu da jihohi rubutun nan malin tafin yana nan eh yana zama manafik alhaji an yi da rubutu rubutu da jiki an ce wuri kaza za a ce a karanta abu kaza wuri kaza yace wa akal yawa yawan su la yi da jirin ba su shagaltuwa da komai illa bi an yakula sai kowa ya ce inda rubuta bai da kaza an yaga daki ka ga abin da zai fada wanda kullum makana kaza shi kuma ga abin da zai fada wanda alhaji in zo hajjul azamadi ya ce kaza wanda babil baiti ko dakin kaba kaza ga abin da zai fara wa wanda da multazim ya rubuta da kinsa multazim wurin karban addu'a ce ga abin da zai fara wanda rukun yamani runa ga zuma rukun yamani wanda gona da kundin wuka ake kinsa rukun yamani ga abin da zai fara wa za da kala labai da in shiga daki wa ya kullu kaza ya ce kaza wa bil maqam in zo maqam ibrahim kaza ya ce kaza wa fi sama ya hausa fa ya ce kaza wa kul maro kaza in zo maro ce kaza wafi za a lokacin da ke sa a yi ce kaza wafi yin yi jimin ce kaza wafi arfa kaza yi arfa ce kaza ta ila gairi zalika to shi ba wani wannan wa yi shabi sai su galto fi da rijiwa kan har yanzu dumar ba da haji arjin wasu su koyi wannan adoyin da za a mafada a wannan wurare daban-daban wajen raguna suna barin mayar zama mu abin da lalance fi hajji a cikin hajjin su hajji abin da ake tuna a ciki to menene farilla menene sunna menene kuma li mufsidati masu bata hajji wa masu hahadi da masu inganta da hajji wannan da to wannan shi zaka ce maka ruwa ne wa min zalika akwai daga ciki mashal qahqara tafiya da baya da baya inda da kuruji min masjid makkah in mutum ya fita ga masallacin makka wai yana ban kwana da masallaci ba zai bai masallaci baya ba to wa huwa yana haka din bid'atun makaruwatun bid'a ne abin karantawa abin dama wa bil marakal labari ya zo cikin littafin madal wali hada da kiyaye shi alhaji bima ya aluhu ba azu ne ga abin da wasu suke aikatawa wato min hadhihi bid'a daga wannan bid'a alaji arana Allah zo da mutane suka faro ta wa huwa shine annabi cewa su idan karu yin sun fita in maka daga maka ya karu yin min al-masjid al-qahqara shi ne ga masallaci ta baya da baya waka zalika haka ne ma yau an suke aikatawa ki masjid nabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi shine wada'im lahu alaihi salatu wa salamu yayin ban kanan su da manzon Allah wa yadun wa rasul ali anna zalika min babil arib wa wannan yana daga babin ladabi wa zalika wannan ko min labidil makruhat iya daga bid'o'in da aka karanta aladila asala la wannan bai da adali kwata kwata fi shar'i sharifi a cikin shari'ar madaukaki sallallahu alaihi wasallam wala ba'ala hadun babu ɗaya da aikata wannan abu min talafil ma'al daga almajiran ta abin da suka gabata wa hum ashaddu nasi hirran sun bi kowane mutum kwadai a lafi ba su lafi nabi yin sallallahu alaihi wasallam a kan bin sunan annabin tsere ya mita gare shi warriya na kuma yadda da su kuma sannan a dana adali bi da adu wannan bida sai ta jawo alabi a ahada su ha wani suka kirkiro ta wa allaruwa suka ɗaukaka ta ila ta kai an saru su kasance ya fi aluna ha suna aikata wannan bida ma mashayikin da da shehunansu in an yi wajen mutum ya wajen malaminsa sai tafi da baya da baya in zai yi ban kwana ba ma ku bura in hada manya manyan su gaban sarakuna in an je za a dawo ya tafi da baya da baya wanda makabir har wato makamarta ma alabiya da rumuna wanda suke girmamawa wai addimuna ala suke girmama mutanen da ke ciki wai bin wani suna da ana zalika min babil adabi wannan daga ladabi yake baya cikin ladabi na ce ni min ji dan fodo wa mutu da azumi bi da irin bi da irin wannan bidiyoyi ne fa ma ya ba'alu ba annabi da wasu da aikatawa ne da wari da je da kabari alayhi salatu wa salam da suke wa kabarin manzon Allah da wari ba a yi wa kabarin manzon Allah da wari manzo Allah ziyara ake zuwa a yi masa a yi sallama a wurin a yi masa salati kuma zai ansa kuma zai gane kai waye kuma kai dan waye daga ina ka zo mai zanarka wa bi manaziki khalil ya zo a cikin littafin manasiki kalil wa fil madahal ya zo a cikin littafin madahal haka da liyazar ya kiyaye na yi balo ba da abinda wasu suke aikatawa mina tsawabi da suke dawafi bi kabari shi alaihi salatu wasalam wa kabarin manzon Allah kazalika ayla ha kuma maddum bil bina'i suna shakka gini wa yaquna ilayhi wanadi lahum suna daukan hankicin suna jefawa a kai kai kabari wani yawon da tubabin babin a kabarin annabi su dauko wa zalika kulluhu min labi wannan duka bid'o'i ba ce ba la'anna tabaruka da albarka dai ma albarka annabi to inna ma yakunu bil ittiba'i lahu alayhi salatu wa salam ana samun albarka annabi ne ta hanyar koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kana ibadatuhu abin da ya zama ibadarsa al-jahiliyatul al-asnami abinda ya zama ibadul jahilin aslam botan da jahilai na farko ga ajin qur'ani su suka yi ka illa min hal ba ta haka suka yi ta saboda haka an ce ka da cikin addini in ta magana ya kare bayanu ma a rasa wannan abu abinda mutane suka faro shi ya halar babu cikin wannan babi min labidin shidani da bidoyin shidanci ala sabili tabilu ala kan da barka fadaka wal hankula la la sabili in sa ba da barkin littafa ba Allah ya ban gafi na kamar ga mora katari yake ba shi duk nabi da ban sunan annabin ka Muhammad alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi zahiri domin alfarmasa innaka awluka to alhamdulillah annan za mu kana san babin nan sai kuma bayan azumin Allah ba mu iko amma kar ai dogon hoto daga ayi azumi daga ayi sallah larawa da larabu bayan bayan azumi kawai ta dora Allah da alhamdulillah sallallahu alaihi aiwa da salati Allah ya dukkan mu da wannan azumi da aka yi